بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna talatin ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda yake daidai da 20 ga watan biyar shekara ta 2023 miladiya na'am yau shine zai zama ɗaya ga watan Na'am, talatin ga watan Shawwal na'am. Gobe shine ɗaya ga watan Zulqa'ada kenan. Yau talatin ga watan Shawwal. A wannan shine darasinmu na 28 a cikin wannan littafi na Sharhu Mukaffirati Dhunub wallafar malama Shekhatu bintu Muhammad Al-Qasim Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi wanda ta yi sharhin littafin malam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah subhanahu wata'ala ya masa rahama Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya saka musu da alkhairi da mu da muke karantawa mu ma ya saka mana da alkhairi satin da ya gabata idan ban manta ba mun tsaya kan lamba abu na tara daga cikin gabobin da malama take kawo mana akan ababen da suke zama kafara ko kankara ga dukkan zunubin bawa wanda su ne a hawalu yaumin kiyama shi ne mummunan yanayi da bayi za su shiga ranar tashin alkiyama kamar yadda muka ambata cewa akwai waɗanda su zunubansu tun a nan duniya za su dace da ababen da muka karanta a farko allah ya yafe musu akwai wanda kuma mun karanta cewa wani har zai shiga cikin kabari da zunubin a kansa amma a cikin kabarin Allah zai yafe masa akwai wanda kuma har za a tashi alkiyama zunubin yana nan a kan shi zunuban suna nan a kansa wani ya dace da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ceton salihan bayi wani kuma saboda wahalhalu da firgici da za a shiga na ranar tashin alkiyama wannan wahala da firgicin da ya shiga sai zama masa kafara ga zunubansa ƙarshe sai Allah ya yafe masa Allah ya mana afuwa to za mu tashi kan abu na goma insha Allah shine malam yace rahmatu rabbil alamin rahmatu rabbil alamin rahamar ubangijin talikai daga cikin sabuban da za su kai mutum zuwa ga Allah ta'ala ya gafarta masa zunubansa akwai ya samu dace da rahamar Allah ya zama ya dace da rahamar Allah ubangijin talikai Allahu subhanahu arhamur rahimin Allah madaukakin sarki mai tsarki da ɗaukaka shine mafi jinƙan masu jinƙai duk wani mai tausayi da jinƙai to yana bayan Allah ne Allah ya fi kowa tausayi Allah ya fi kowa jinƙai yarhamul mu'minina yawmal qiyama Allah zai yi rahama ga mu'minai ranar tashin alkiyama Allah zai yi rahama ga bayinsa mu'minai a ranar tashin alkiyama qala kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance wato kasancewa ba wai na da yana wannan yanzu babu ba a wa kana bil mu'minina rahima Allah yana nan a dawwame diman da'iman Allah mai rahama ne ga mu'minai Allah mai rahama ne ga bayinsa mu'minai wa kana bil mu'minina rahima Allah mai rahama ne ga bayinsa mu'minai to anan sai malamai suka ce da Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima da yake banci cewa ya shi Allah mai rahama ne ga mu'minai mai rahama ne ga mu'minai domin a wasu wajajen yayi bayanin cewa shi din mai rahama ne mai tausayi ne ga dukkan mutane gaba daya inna Allah bin nasi la raufur rahim Allah game da mutane Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne to sai malamai suka ce wancan rahamar Allah da ta shafi dukkan mutane to ta shafe su ne a nan duniya domin hatta a duniya hatta kafirai da suke rayuwa a duniya suna rayuwa ne cikin rahamar Allah in ba din rahamar Allah ba da ya kife duniyan gaba daya domin yadda wasu za su je su tsaya su shelanta ma duniya cewa sun yadda su a ganinsu Allah uku ne a cikin alloli ukun ma Allah shi ne na ukun alloli guda uku kamar yadda suke cewa inna laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha kamar yadda Allah ya ce wanda suka ce Allah shi ne na ukun alloli guda uku sun kafulta to saboda haka in ba din rahamar Allah ba Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci mutane ya halicci komai da kowa amma wani ya tsaya ya ce Allah yana da kishiyoyi Allah yana da abokan tarayya ko cikin mutane ko mala'iku ko annabawa ko cikin aljanu ko ya bauta ma rana ko ya bauta ma duwatsu ko ya bauta ma wani abu saboda ka rahamar Allah ita ta sa Allah bai kife duniyar ba har kafiri yake jin daɗi a duniyar har kafiri yake hutawa a duniyar Allah yana cewa walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma inda a ce Allah zai kama mutane da duk abin da suka aikata mutum yana yin zunubi Allah ya kama shi da yanzu babu wata sauran halitta da take kai komo a bayan ƙasa da wannan shirkoki da kafulcin da ake yi da Allah ya kife duniyar saman nan halittar Allah ce kasan halittar Allah ce amma Allah cikin rahamarsa a duk ana irin wa'annan abubuwan amma Allah cikin rahamarsa ya zaunar da su har yake cewa inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi ya rike sama ya rike kasa saboda me saboda kar su kauce su bauɗe daga inda Allah ya ajiye su wala in zalata Allah ta'ala ya ce in suka bauɗe suka kauce suka zame in amsaka huma min ahadin min ba'di ba wanda ya isa ya rike su in ba Allah ba to kamar wani ne zai ce to Allah me yasa ana shirka ana bid'a ana zina ana fasikanci ana zalunci ana kaza ana kaza ana kaza amma baka bargi sama ta rikito kasa ta burma ba sai ce innahu saboda shi Allah kana haliman Allah mai haƙuri ne shi gafura bai gafara ne shi daga haƙurinsa da gafaransa da rahamansa ya sa bai rikito da sama ba ya sa bai sa ƙasa ta burma ba saboda kashe kenan da ya ce inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim allah mai tausayi ne mai jin kai ne ga mutane wannan ya shafi duniya ne dukkan mutane suna cikin rahamar allah da tausayin allah a nan duniya amma in an je lahira fa rahamarsa taktassu ibadahul mu'mini ta keɓanci bayinsa mu'minai ne kawai ta keɓanci bayinsa mu'minai ne zalla shi yasa yace wa kana bil mu'minina rahima Allah game da bayinsa mu'minai Allah mai jin kai ne Allah mai rahama ne saboda haka ashe akwai waɗanda za su yi dace da rahamar Allah a ranar tashin alkiyama wani ya samu kamar yadda na ambata tun a duniya ya shiga kabari babu komai a kansa na zunubai musibobin duniya da bala'o'i da rashin lafiya can da istighfari da karatun alkur'ani da sadakoki da kaza da kaza yayi ta yi Allah ya ta kankare masa zunubansa daga har ya kai ya shiga kabarinsa taqiyan naqiya ya shiga kabarinsa yana mai tsoron Allah yana tsaftatacce bahiran tsaftatacce ya shiga kabarinsa fes ba wani zunubi a kansa wani kuma kamar yadda muka ambata a cikin kabari zai gamu da matsan kabari da wasu abubuwa na azaban kabari sai su zama masa kafara wani ma kai zafi da raɗin mutuwa a yayin zare ransa shine lahazan ƙarshe na rayuwarsa wannan shi zai zama kafara ga zunubansa wani kuma sai an busa ƙaho an tada alƙiyama da aka iya zaman nan da ya a cikin kabari ya zauna ne a cikin azaba saboda akwai sauran zunubai a kansa amma da an tashi alkiyama wahalhalu da firgici na tashin kiyama saboda duk azaban da mutum yake ciki a cikin kabari idan ya tashi a ranar tashin alkiyama ko da yana cikin azaba a kabari amma yana tashi in ya ga azaban da Allah ya tanadar a dandalin alkiyama sai ya firgice sai ya dinga cewa wa nufiqa fi suri fa idahum min al ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina sai su dinga cewa kai to wai wa ya tashe mu daga wannan baccin da muke yi ne saboda haka duk azabal da mutum yake ciki a kabari in aka tashi alkiyama ya hangi wuta to sai ga ashe da yana cikin bacci ne da aka sai ya firgice ya razana to wannan firgici da razanan sai zama kafara ga zunuban wasu daga cikin bayin Allah wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa inna lillahi mi'ata rahmatin Allah yana da rahama guda ɗari anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal baha'imi wal hawami a cikin wannan rahama guda ɗarin Allah ya saukar da guda ɗaya tsakanin mutane da aljadu da tsakanin dabbobi da duk wata halittar da take duniya duk wata halitta da ka sani mutum aljan dabbobi dabbobin gida dabbobin daji tsuntsaye kwari duk rahama guda ɗaya ce Allah ya saukar fabiha ya ta'aqafuna da wannan wannan rahama guda ɗaya ne kowa ke tausayin kowa uwa ke tausayin ɗa uba ke tausayin ɗa mata ke tausayin miji miji ke tausayin mata duk da wannan rahama guda ɗaya ne tun daga farkon duniya tun daga kan annabi adam har a ta da alƙiyama rahama ce guda ɗaya a cikinta ne duk wa'annan kowa ke tausayin kowa tun daga aljanin farko har zuwa ga aljanin ƙarshe tun daga kan dabbobi tsuntsaye duk yadda dabba ta kai ga mugunta ga wasu dabbobi ko wasu halittu amma tana tausayin ɗanta tana tausayin ɗanta idan zaki ya hangi wata dabba da ba jinsinsa ba yakan ji farin ciki a ransa cewa ya samu nama ya samu abinci amma yana tausayin ɗansa tana tausayin ɗanta maciji da dafi a bakinsa yana harban wasu wanda ba jinsinsa ba amma yana tausayin ɗansa yana tausayin ɗansa daga duk yadda dabba ta kai ga taurin zuciya ta kai ga zama abin tsoro to tana zama abin tsoro ne ga wani jinsin da ba ita ba amma 'ya'yanta fa ina ne wajen makalewansu shine jikinta nan ne gun makalewansu to wannan tausayin da ya sa duk taurin kan wannan dabban duk taurin zuciyanta duk taurin zuciyanta da fafutukan da take yi don ta samu wasu dabbobin ko wasu halittun da ba ita ba don ta cinye su a matsayin abinci amma duk da haka ba ta taɓa jin cewa zuciyarta ta raya mata ta ci ɗanta ba saboda tana tausayinsa tana tausayin wannan ɗan in wani abu ma ya biyo shi sai zo ya fake a jikinta in ta hangi abin ta bi shi da gudu ta yi atakin ɗinsa don ta ba ɗanta kariya saboda tausayin ɗa wannan duk a cin rahama ce guda ɗaya uwa ke yin kuka in ta ga ɗanta a cikin bala'i uba ke ciga tashin hankali ya yi hawaye in ya ga ɗansa a cikin bala'i ɗa ke shiga damuwa in ya ga mahaifiyansa a cikin bala'i ya shiga damuwa in ya ga mahaifinsa a cikin wani irin yanayi duk wannan a cikin rahama guda ɗaya ne kai har ta kai gama ba ma wanda ka sani ba ba ma wanda ka sani ba har ta kai ga idan da za ka gamu da hatsari akan hanya Allah ya kiyaye kaga cewa ga yadda hatsarin ya yi ba kyau baka san suwaye suka yi hatsarin ba baka san daga inda suke ba amma sai ka ji gaba ɗaya jikinka ya yi sanyi saboda me saboda tausayin bil adam wataƙil ma baka mai bincika ba shin musulmi ne hatsarin ko kafiri kai dai kawai kaga jini kaga an yi hatsari kaga ka ji tausayin wanda suka yi hatsari to wannan cikin rahama ne guda ɗaya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa bihaya ta'atafun wa bihaya tarahamun da wannan ne suke jin tausayin junansu wa biha ta'atiful wahshu ala waladiha ga maganar mata fito da wannan ne rahama guda ɗayan dabban daji ke tausayin ɗanta duk a ci wannan rahama guda ɗaya ne dabba wanda ta zama abin tsoro tsakanin halittu amma take tausayin ɗanta duk wannan cikin rahama guda ɗaya ne wa akhara Allahu tis'atan wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahul mu'minina yawmal qiyama Allah sai ya jinkirtar da wata rahama guda Allah sai ya jinkirtar da sauran rahama guda 99 wanda zai raba ma bayinsa mu'minai ran tashin alkiyama yanzu wannan guda ɗaya aka sako mana duniya kaga yadda ta mamaye mu har ta kai gama in kaga mutum bai da tausayi ka ce kai wane kan Allah wadaran naka ya lalace ba tausayi wane bai da jin kai wane kaza wane bai da imani saboda me ba mamaki ka ga yana cutar da matansa tausayin ta ya kama ka kai wane bai da imani dubayin dubayin da yake cutar da matarsa jiyan da yake wulakanta 'ya'yansa jiyan da yake wa mahaifiyansa jiyan da yake duk wannan a cikin rahama ne guda ɗaya to sauran casa'in da tara suna nan kuma muddakhilatan inda Allah Allah ya tanadi Allah ya tanade su don yayi rahama ma bayinsa mu'mini a ranar tashin alkiyama Allah ya tanade su don ya raba ma bayinsa mu'mini wa fi zalika al a wannan ranar wancan hadisin Imam Muslim ya rawaito a wannan rana ya tafaddalu Allahu ala ibadihi almu'minina bi rahmatihi Allah subhanahu wata'ala zai falala mabayinsa mu'minai da rahamansa bayin Allah mu'minai su ne za su sama rahamar Allah hatta a ranar tashin alkiyama don cewa yi wa kana bil mu'minina rahima su ne za su dace da rahamar Allah a ranar tashin alkiyama ammal kuffar amma kafirai fala tudrikuhumur rahma rahaman Allah ba za ta riske su ba ba za su dace da rahamar Allah ba yatawassaluna ila Allah bi rububiyyatihi za su dinga tawassuli zuwa ga Allah suna neman agajin Allah suna wato yi ma Allah magiya suna kafa hujja da rububiyyan Allah cewa Allah kai ka halice mu kai ne ubangijinmu kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza suna cewa rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun suna ce ya ubangijinmu kage sai suka jingina mu Allah cewa kai ne mahaliccin mu rabbana akhrijna minha Allah ka fidda mu daga wuta ka ji tausayin mu Allah ka fidda mu daga wuta fa in udna in muka koma muka sake aikata abinda ka hane mu fa inna zalimun to gaskiya mun cika azzalumai to Allah ba da ji tausayin su ba Allah zai ce da su fala tudrikuhumur rahma wato rahman Allah ba za ta riske su ba bal yudrikuhumul adl sai dai adalcin Allah zai riske su Allah sai ya ce musu qalakhsa'u fiha wa la tukallimun Allah zai ce musu kar kowa ya sake magana a cikin ku ku nitse cikin wuta kuma kowa ya ja bakin sai shiru kar wani ya sake magana a cikin ku qalat sa'u fiha wala tukallimu Allah zai ce musu kar kowa ya sake min magana a cikin ku da haka sun yi magiya ma Allah domin Allah ya ambata a wani wajen a suratul ghafir yake cewa innal ladina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqatikum anfusakum iz tud'auna ila al-imani fatakfurun Allah ta'ala yace innal ladhina kafaru lallai waɗanda suka kafirta yunadauna a ranar tashin alkiyama za a kira su a ranar tashin alkiyama za a kiraye su a ce da su lamaqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum kun ga yau yanda kuka tashi kun tsani kanku duk wani kafiri zai tashi a ranar alkiyama ya tsani kansa baya kaunan kansa saboda ya san bala'in da ya taro Allah sai ce to la maqatullah a gaya makafirai tsanan su da Allah yayi akbaru min maqatikum anfusakum yafi yanda kuka tsani kanku yanda Allah ya tsane ku a yau to yafi tsanan da kuka yi makanku kaga kenan babu kanshin samu rahmar Allah saboda me Allah dai ce musu iz auna ilal imani fatakfurun saboda ai an kira ku zuwa ga ku yi imani amma da gangan ku kafulce ma Allah ko ka ku ku yi imani sai Allah ya ce sai su ce iz auna ilal imani fatakfurun Allah ya ce qalu sai su ce ya ubangijinmu qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu amatta nathnataini Allah ka kashe mu sau biyu wa ahyaita nathnataini ka rayar da mu sau biyu fa'atarafna bi zunubina ya ubangiji mun yadda mun saba maka mun yi zunubi ka kashe mu sau biyu da ba mu nan mutuwa ɗaya kenan da muka ka samar da mu sai ka kashe mu mutuwa biyu kenan wa hayaita na sanataini ka rayar da mu sau biyu ba mu nan ka samar da mu rayuwa ɗaya kenan bayan mun mutu kuma gashi ka sake ka da mu rayuwa biyu kenan kai fatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Allah ya ce dan me za ku kafirce ma Allah bayan da kuna mace sai rayar da ku kaga mutuwa ɗaya rayuwa ɗaya sai ce thumma yumitukum sai sake kashe ku thumma yuhyikum ya sake rayar da ku kaga an samu mutuwa biyu rayuwa biyu ke da aka sai ce rabbana amatta nasnataini wa ahyayta nasnataini fa atarafna bi dhunubina Allah mun yi itirafi mun yadda cewa mun yi ba daidai ba fa hal ila khurujin min sabil Allah akwai hanyar fita akwai hanyar da za a fitar da mu Allah sai ce zaliku ai an muku haka ne bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum saboda in aka ce a roki Allah shi kadai a kira Allah shi kadai sai ku kafulce ku ce kai ku ba ku yadda ba a tsaya a wajen Allah shi daya ba za a hada da wali ba ba za a hada da shehu ba za a hada da annabi ba idza du'iya Allah wahdahu kafaltum in aka kira Allah shi daya sai ku kafulce ku ce ku ba ku yadda ba amma wa in yushrak bihi idan aka hada Allah da wani tu'minu sai ku yadda laka yau kun tashi kuna kafirai a duniya kun rayu a kafirai yau kun tashi kuna kafirai saboda duk sanda wani yazo ya ce ku tsaya a wajen Allah shi kadai sai ku ce ka ina ku fa ba ku yadda ba ya za a yi a ce a tsaya a roƙi Allah shi ɗaya ya za a yi a ce a tsaya a wajen Allah shi kaɗai ya ba za a haɗa da gumaka ba ya ba za a haɗa da waliyai ba ya ba za a haɗa da shehunnai ba ya ba za a haɗa da annabawa ko mala'iku ko wasu waliyai ba idza du'iya Allahu wahdahu kafaltu duk wanda ya ce ku roƙi Allah shi kaɗai to kafulce mu Allah kuke ku ba ku yadda da wannan magana ku ba ku yadda a tsaya a wajen Allah shi ɗaya ba ba ku yadda ba kaga kenan wannan yana ƙara fito mana ƙarara cewa dukkanin wanda yake son ya tsira daga fadawa cikin waɗannan 'yan wuta to in ya tashi kira ya kira Allah shi daya in ya tashi roƙo ya roƙi Allah shi kadai idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah in ka tashi roƙo roƙi Allah shi ɗaya in ka tashi neman taimako nemi taimako wajen Allah shi kadai akan abinda ba wanda yake iyawa sai Allah amma abinda wani yana iya yi maka ban aran dubu biyar ban aran dubu goma wannan taimako ne da wani yana iya yi amma ce masa ka bani arziki mai da ni mai kuɗi wannan aikin shi ne wannan ba aikin shi ba ne na shiga musiba fitar da ni daga cikin musiba wannan ba aikinsa ba ne saboda haka kana iya neman taimakon mutum akan abin da ka san yana da kudiran yana iya yi yana iya yi zan je wunti dan aramin mashin ɗinka zai iya baka amma baka iya zuwa ka ce masa dan girman Allah ka taimake ni ka bani arzikin da zan sai mashin kaga ka tsallake hurumin sa ka tafi hurumin Allah ka tafi hurumin Allah to galibi mutane an ce a tsaya a wajen Allah kwakwalen mutane ba sa ganewa wani sai ce ka ce kar a roƙi annabi kar a yi kaza ba ka neman taimakon annabi kai ba taimakon annabi kake ci ba wane ne wane ne wane ne wane ne ai ko abin duniya ne wani ya baka wanda ya fidda kai daga cikin damuwa ai ya taimake ka balle annabin da ya kawo musulunci duk wannan musuluncin annabi Allah ya taimake mu ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma annabin dan sako ne dan aike ne shi saboda haka mun ci alfarmansa tun daga musulunci nan muna yi alfarman ya zo mana da musuluncin gashi muna musulunci amma karantarwansa ita ce mai duk sanda mutum ya tashi neman taimako to ya nemi taimako a wajen Allah shi daya ba san annabi bane ko kaunar annabi wani ya fito ya ce mu ba mai ba mu sai annabi annabi ne zai ba mu wane ne wane ne wane ne wane ne wannan kauce makarantarwan annabi ne ba san annabi ba ba san annabi ba haka mun dai ji ga amsar da Allah ya ba su idza du'iya Allah wahdahu kafaltum duk wanda ya ce muku ku tsaya ku roki Allah shi daya sai ku ce a'a wa in yushrak bihi tu'minu in ana so a ga kun ji dadi to a hada Allah da wani a hada Allah da wani da haka yau kan fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir hukunci na Allah ne wato madaukaki mai girma yau duk kun sallama kun mi kauya dama a duniyar hukuncin ma nasa ne amma ya dan baku dama a duniya yau kan kuna hannunsa maliki yawmiddin kenan yau shine mai mulki ya kwace mulki daga wajen kowa in ba shi ba subhanahu wataala daka ashe kenan kaga ga abinda yan wuta za su ce Allah ka fidda mu ga kuma ansan da Allah zai ba su me ya kawo kuta shine hada Allah da wani wajen bauta me ya kawo kuta shine roƙon wani a yayin musiba me ya kawo ku wuta shine neman taimakon wani akan aikin da ba mai iya yi in ba Allah ba wannan shine abin da ya kawo ku wuta wannan shine saboda haka duk wanda yake so ya samu tsira gaban Allah ya samu dacewa da wannan rahamar ta Allah wanda zai zama kafara ga zunubansa to wallahi ya tsaya yi tauhidi ya tsaya yi tauhidi ina tabbatar maka duk wanda ya dau annabi ya bashi matsayin Allah kar ka taba tsammanin wai in an je lahira kusanci zaka samu zuwa ga annabi iya abinda annabi zai yi shine ne matsarin Allah da kai iya abinda annabi zai yi shine matsayin din ka tashi ba musulmi ba ka tashi annabi kuma a lahira ce kes din sa ceton sa suwaye suke samu musulmai ne musulmai ne wanda ya tashi a mushriki kuma Allah ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar duk wanda ya hada Allah da wani wajen bauta ya mutu yana shirka to Allah ya haramta mai aljanna kuma makomarsa ita ce wuta makomarsa ita ce wuta daga duk wani musulmi nagari to wannan ita ce aqidarsa cewa in an tashi kira ana kiran Allah ne shi kadai shi kadai har wani ya ce wai in dai wai cewa da muka yi mun jingina jikin annabi ne muna neman taimakon annabi annabi ne zai ba mu wane ne wane ne in dai wannan shine laifinmu to wala mu taɓa daina wannan laifin ba wai damuwansa wai shi ne ba a lusunna haushi in dai wannan shine laifinsu ba za su taɓa dainawa ba Allahu akbar kaga dama Allah ya riga ya gaya mana a cikin alkur'ani wa idza zukira Allah wahdahu shima azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah in aka ce a tsaya a wajen Allah shi kadai a kira Allah shi kadai ishma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba su da imani game da lahira ba su tunanin lahira ba su tsoron gamuwa da Allah ranar lahira zukatansu sai su firgita su shiga cikin tashin hankali su ji ba daɗi hankalinsu ya tashi don me za a ce Allah shi ɗaya wa idza zukira alladhina min duni in an ambaci waɗanda ba Allah ba kuma idza hum yastabshirun sai ga suna jin daɗi suna jin daɗi haka in kun ce ka tsaya a wajen Allah shi kadai sai ya ji ba daɗi amma in ka ce hada da wali hada da shehi hankalinsa sai ya kwanta hankalin shi sai ya kwanta sai kuma ya fake da guzuma ya harbi karsana ya ce ya tsaya ne shi yana ba da kariya ne ga annabi amma menene abin target ne tunda in ka dakile ka ce kar a nema taimakon annabi annabi ma bai kai a nema taimakonsa ba in an shiga musiba alaihi salatu wassalam annabi ba a neman taimakonsa in an shiga bala'i ba a neman agajin annabi an shiga bala'i to in ka toshe ka ce ba a neman taimakon annabi a yayin musiba kaga kenan wani shehi wani wali shi ba a lissafin sa kunun bayan ludai ba a sako shi a lissafi ba a sako shi a lissafi to kaga kenan in mutum ya fake cewa ai yana ba mu annabi kariya ne su ne masoya annabi su ne masu ba mu annabi kariya daga farmakin makiya annabi wane ne wane ne wane ne wane ne kaga duk wannan shirme ne kuma kullum ni misalin da nake ba mu ka ɗauka a ƙasan nan ko ka ɗauka a garin nan zalla duk inda kaga an kafa majalisi ana karanta hadisin annabi kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama a ko ina ne za ka samu majalisin ahlus sunna ne majalisin ahlus sunna ne suke karanta tafsirin qur'ani su karanta bukhari su karanta muslim a karanta hadisan annabi kuma mu ahlus sunna mu yanzu in ka tambaye mu wani kalan tufafi annabi ya fi so muna sane wani kalan abinci ya fi so muna sani a abin sha mai ya fi so muna sani wani irin turare yake sakawa muna sani yaya kum ɗinsa yake muna sani wani irin takalmi yake sawa duk muna sani mun karanta yaya shimfiɗansa take duk mun karanta yaya ɗakin matansa yake yaya taguwansa take me siffan abin hawansa yaya kaza yaya kaza ina da ina ya je a rayuwarsa a ina ya yi yaƙi ina ya karantar ina ya yi kaza ina ya kaza duk muna sane da su mun karanta amma galibi ka tsaye da mu ka tambaye mu waɗannan abubuwan game da iyayen da suka haife mu ba mu sani ba ba mu sani ba tsaye da mu ka tambaye mu game da irin waɗannan abubuwan iyayen da suka haife mu akai galibi ba mu sani ba sai dai babu mamaki abin makwancin mahaifin mutum ya san shi saboda ya taimaka masa kyautata masa a matsayinsa na ɗa ɗan wasu abubuwa na taimako amma tambaye mu me duk waɗannan abubuwan da aka kawo akan annabi ce zaunar da mutum ka tambaye shi irin wannan game da babansa ko kakansa bai sani ba annabi yau tsakaninmu da shi shekara 1400 da wani abu yana na a rubuce a cikin littafanmu duba littafin ash-shama'ilul muhammadiyya na imamu tirmidhi duba littafin ash-shifa na al-qadi iyad duba littafin akhlaqul mustafa na abdullahi gondu ga sunan littafai birjik na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to yanzu dan Allah inda adalci ga abin da sunna suke karantawa dan bid'a kuma abin da ya kware shine mafarki waliyuwa ne ya mafarki shewa ne ya mafarki an gaya masa a kaza an gaya masa a kaza an gaya masa a kaza yanzu dan Allah da wanda ya zo ya zauna yana karanta hadisin annabi da wanda ya zo ya zauna yana karanta mafarki ko ba a gaya maka aya ko hadisi ba a hankalce ya kamata a yadda cewa mai karanta mafarki shine masoyin annabi mai karanta hadisan annabi shine makiyin annabi yanzu ya kamata hankali ya kama wannan ya kamata hankali ya kama wannan saboda dan bid'a dan bid'a duk su sun yadda addinin su shirme ne da ƙarya ne shi sa aka ce musu littattafanku da kuka rubuta ku ɗauko mana kusa a masallatanku na su'alu sunna suna karantawa aqidatul tahawiyya aqidatul wasitiyya ga sunan kitabut tauhid ga sunan duk ahlu sunna suna sa nasu littafin suna karantawa kuma ku sa naku a karanta mana ku sa a karanta mana amma ba su iya sai dai mutum ya shiga falo ya zauna a kujera yayi bidiyo yana ihu yana shirme yana surutu ya gutsuro aya a can ya gutsuro aya a can ya tada ayoyi guda uku ya hada su waje daya a matsayin aya daya shi ma ya raddi yake yi shi ma yana mai da martani ne shi ma yana raddi ne malami ne shi ma malami ne shi ma shi yasa littafi guda ɗaya kaga littafin da zaka ji ana ce jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani barnan da ke cikin wannan littafin sai wanda ya bi shi sai wanda ya bibi littafin barnan da ke cikin shi zalla shi kar ka tafi su ya kutatul farida da wane ne ka yawo a jawahirul ma'ani kawai barnan da ke cikinsa illa lillahi wa inna ilaihi raji'un barnan da ke cikinsa kadai Allah ya kiyaye ka ɗauke shi ka karanta babin farko a cikinsa ga irin zubin ƙarerayin da shi shehu tijjani yau manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu abubuwan ma ba za su faɗu ba ba za su ambatu ba amma mu mun san cewa mu ahlu sunna wallahi wannan hanyar da muke kai ita ce hanyar da muke fatan Allah ya rayar da mu akan ta ya kashe mu akan ta sai dai kullun addu'an da muke yi shine duk inda muke kuskure Allah ya nuna mana kuskuren ne ba mu ikon gyarawa ba mu da takalidanci ba mu da kifaɗi haka siffan alu sunna yake duk inda aka nuna masa ga kuskure nan to karɓa yake ya gyara don kullun addu'an da muke kenan ihdina siratal mustaqim da gaske muke yi muna roƙon Allah ya shirye da mu hanya madaidaiciya duk abin da muka fahimta in kuskure ne ko da kuwa daga wajen abokanmu ne 'yan bidi'a za mu gane kuskurenmu Allah ya bayyana mana shi ya ba mu ikon gyarawa shi kenan hankali a kwance hankali a kwance mu ba irin yan bid'a bane da muka sa wani malami ko wani shehi wanda dolan dole ra'ayoyinsa za mu bi ba mu da wannan malami ba mu da wannan malami duk wani malami a wajenmu a mu ahlus sunna yana daidai yana kuskure yana daidai in ya dace da Qur'ani da hadisi yayi kuskure in ya saba ma alkur'ani da hadisi sai mu ce to can da kai daidai Allah ya baka ladan daidai nan da kai kuskure Allah ya baka ladan ijtihadi amma dai kuskuren ka kan zamu ajiye maka kayanka kuskuren ka zamu ajiye maka kayanka in muna da hanyar da zamu bi mu nisar da shi mu nuna masa ga abin da yi ga kuma daidai shikenan in bamu da wannan hanyar kuma mu roka masa gafaran Allah mu kuma mu dauki abin da yake shine daidai a wajen mu Allah ya shirye da mu to dai wanda za su samu rahamar Allah kun ji tune waɗanda suka tafi ma Allah ba sa shirka ƴan wuta in sun shiga wuta suna so su fita ga amsan da Allah zai ba su in an ce ku tsaya a wajen Allah shi kadai sai ku ce a'a in an ce to a haɗa Allah da wani sai ku ce eh ko kun yadda to mu gane cewa in aka ce haɗa Allah za mu ga duk sanda Allah yake maganin shirka sai ce min dunihi min dunihi min dunihi min dunihi koma bayan Allah koma bayan Allah abinda ake so ya shigo zuciyarka shine duk wani wanda ba Allah ba kowaye shi to ya shiga cikin min dunihi min dunillahi kowaye in dai ba Allah bane shi to ya shiga cikin min dunillah kowaye shi in dai shi din ba Allah bane to min dunillahi ne ba a kiransa daka Allah zai ce da su ikhsa'u fiha wala tukallimun wato kaman Allah yana musu tsawa ne cewa ku kaskanta ku wulaƙanta za ku kaskanta za ku wulaƙanta a wutan jahannama kar kuma kowa ya sake min magana qala ibn taymiyyah fil aqidatil wasitiyya ibn taymiyyah yake fadi a cikin aqidatul wasitiyya yake cewa wa yukhriju Allahu minan nari aqwaman bighairi shafa'atin Allah zai fidda wasu daga cikin wuta ba tare da ceton wasu daga cikin wa'inda muka karanta a baya ba bal bi fadlihi wa rahmatihi sai dai saboda falalan Allah da rahmar Allah ya'ani abun nufi annallaha ta'ala Allah madaukakin sarki yukhriju min usatil mu'minina man sha'a bighairi shafa'atin Allah zai fidda wasu daga cikin bayinsa mu'minai waɗanda suka yi masa sabo suka saba masa ba tare da ceton wasu ba wa hadha min ni'matihi wannan na daga cikin ni'imar Allah fa inna rahmatahu sabaqat ghadabahu saboda rahamansa ta rinjayi fushinsa fa yashfa'ul anbiya annabawa za su yi ceto was salihun salihan bayi za su yi ceto wal mala'ika mala'iku za su yi ceto wa gairuhum da makamantansu hatta la ya buƙa illa rahmata arhamir rahimin har sai ya zama ba abin da ya saura sai rahamar mafi rahamar masu rahama mafi jin kan masu jin kai shine Allah fa yukhriju minan nari man yukhriju biduna shafa'a biduni shafa'atin Allah sai ya fitar da wanda ya ga dama ya fitar da su daga wuta ba tare da sun samu ceton waɗancan da muka ambata ba hatta la ya buƙa fin nari illa ahlaha alladhina hum ashabun nar har ya zama babu wanda ya saura a wuta sai wanda wato ainihin su ne yan wuta wanda za su dawoma a wuta kaga su waɗancan suna ganin ana tafid da wasu ana tafid da wasu yanzu kuma sai a ce to an rufe kofar wuta babu ranar fita da ka sai su ce Allah fa hal ila khurujin min sabi fa hal ila maraddin min sabi Allah akwai hanyar fita akwai inda zan yi fita da ka Allah sai ya ba su wancan amsa ai shirka kuka an ce ku tsaya a wajen Allah shi kadai kuka ki da aka dama kuma Allah ya gaya duk wanda ya shirka ma Allah duk wanda ya shirka ma Allah to in ya mutu ya shirye tafi yana shirka to in ya shiga wuta babu ranar fita wannan ita ce aqidar musulmi duk wanda ya mutu yana shirka ma Allah ko da annabi yake bauta mawa dan Allah ya gaya mana cewa wala ya amurakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba Allah baya umultan ku ku rike mala'iku ko annabawa a matsayin ababen bauta Allah ma kuma ya ce bai dacewa ga wani annabi a ce Allah ya bashi littafi ya bashi annabta kuma ya zo ya ce ma mutane kunu ibadan limin dunillah ya ce ku zo ku bauta mun kuma bayan Allah Allah zai ce bai dacewa ga annabi ya ce wala ya amurakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah baya umurtan ku ku bauta ma wani cikin mala'iku ko cikin annabawa Allah sai ya ce a ya amurukum bil kufri ba'da id antum muslimun yanzu Allah zai umurce ku da kafirci bayan kun musulunta ashe bautan mala'iku bautan annabawa ashe kafirci ne wanda ya mutu yana yi ya mutu a kafiri wanda ya mutu yana ya mutu a kafiri da aka kala sallallahu alaihi sallama annabi sallallahu alaihi sallama ya ce inna allaha ta'ala ya kulu ranar alkiyama allah zai ci shafa'atil mala'ika mala'iku sun yi ceto wa shafa'an nabiyun annabawa sun yi ceto wa shafa'al mu'minun mu'minai sun yi ceto walam yabqa illa arhamur rahimin ba wanda ya saura sai mafi tausayin masu tausayi mafi jin kan masu jin kai shine yayi saura bai yi nashi ba fa yaqbidu qabdatan minan nari Allah sai ya wata damka daga wuta fa yukhriju minha qauman sai ya fito da wasu mutane daga wuta lam ya'malu khairan qat wanda tunda suke ba su taba aikata aikin alkhairi ba amma akwai imani a zukatansu Allah sai ya fito su kaga wanda ya mutu ba shirka bai taba aikin alheri ba Allah zai fito shi amma duk yawan zikirinka duk yawan ibadanka in ka mutu da shirka haka nan kana nan kana gani ga salloli ga zikiri ga kaza da kaza amma wallahi haka zaka dawoma a wuta duk yawan zikirin mutum haka wannan matsala ta aqida ce matsala ce ba matsala ta wasa ba ba abun wasa bane matsala ce ta aqida ba abun wasa bane ba ruwanka da a kana da sabani da wani a fatawa kaza kana da sabani da wani a fatawa kaza wannan shine tushe usul na addini wanda duk wanda ya kauce masa a matsalan fatawa hukuncin kaza hukuncin kaza kaza halal ne kaza haram ne wannan ana ijtihadi ko a fiqh ana ijtihadi yana da wahala ka samu a cikin ko a cikin sahabbai ka samu wata matsala ta fiqh hukuncin sa halal haram ko kaza wanda ka samu sahabbai ba su yi sabani akai ba yana da wahala ka samu matsalan da sahabbai suka yi ittifaki dukansu akan halaccin sa ko haramcin sa ban ce babu ba amma yana da wahalan samu yana da wahala amma matsala ta aqida matsala ta aqida to wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin da kaga an rabu to dole ɗaya yana kan daidai ɗaya yana kan bata wanda yake kan daidai kuwa shine wanda yake kan bisa turban ayoyin qur'ani da hadisan annabi bisa ga fahimtar salafus salih bisa ga fahimtar magabata wanda yake kan bata shine wanda ba aya ba hadisi sai hayaniya da surutu da wannan batacce kenan wannan batacce kenan Allah ya kiyaye Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu ya kare mu daga shirka ya kare mu daga hadarin shirka ya kare mu daga hadarin mushrikai Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya kare mana imanin mu sannan kuma daga ƙarshe daga wannan majalisi muna addu'a ga shi malamin mu Dr. Idris Abdul Aziz wanda Allah ya jefa shi a cikin wannan jarabawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala muna tawassuli da sunayensa mafiya kyawu da siffofinsa mafiya ɗaukaka mafiya kamala muna roƙonka ya Allah Allah ka kubutar da malam ka tsare mana imaninsa ka tsare mana mutuncinsa Allah ka kubutar mana da shi Allah ka kubutar da shi Allah ka dawo da shi cikin almajiransa da iyalansa lafiya Allah ka tsare mana mutuncinsa ka tsare mana imaninsa duk inda yake duk inda suka kai shi Allah ka tsare shi ka kare shi daga sharrinsu ka kare shi daga sharrinsu muna roƙonka ya Allah kamar yadda ka yi ma wancan yaro na hadisi rabbil gulam ka girgizar da waɗanda suka ɗauke shi don su je su jefo shi daga saman dutse ko su jefa shi a cikin ruwa ya mutu ya ubangiji addu'an da ya cewa Allahumma kfinihim bima shi'ta ka girgiza su Allah muna maimaita wannan addu'a Allahumma finahum bima shi'ta Allah ka girgiza su ka tarwatsa lamarin su duk wanda yake da hannu da gudumawa wajen ganin ya wulakanta malam akan wannan da'awa ta tauhidi akan wannan magana ta aƙida ya ubangiji muna roƙonka ya Allah Allah muna roƙonka Allah ka tarwatsa lamarin su idan wani abu ne suke hanga na mulki Allah ka hana su in ka ba su Allah ka lalata shi in wani abu ne suke hanga na dukiya Allah ka hana su in ka ba su Allah ka ɗebe albarkan cikinsa Allah ka ɗaiɗaita lamarinsu Allah ka tarwatsa lamarinsu Allah ka lalata sha'aninsu Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka mafiya kyawu da siffofinka mafiya ɗaukaka albarkacin da'awanka alkawarin da ka yi cewa za ka taimaki manzanninka za ka taimaki bayinka muminai za ka taimaki masu da'awa muna roƙonka ya Allah ka tabbatar mana da wannan taimako Allah ka tabbatar mana da wannan taimako Allah ka tabbatar mana da wannan taimako wannan abin da ake ciki ya ubangiji taba shi akan wannan sha'ani taba addininka ne taba aqidar da ka turo annabinka ne da shi ya ubangiji muna roƙonka Allah muna roƙonka muna ƙara roƙonka muna ƙara magiya da sunayenka mafiya kyawu da siffofinka mafiya ɗaukaka ba mu neman taimakon kowa sai kai ya Allah kai kaɗai muke neman taimako a wajenka ya ubangiji muna roƙonka ya Allah ka kawo mana agaji ka kawo mana taimakonka Allah ka kubutar mana da malam Allah ka kubutar mana da malam Allah ka kubutar mana da malam Allah ka kubutar da shi wannan da'awa ta shi Allah ka ƙara ɗaukaka ta Allah ka ƙara ɗaukaka ta in akwai inda yake kuskure a ciki Allah ka haska masa ka yalwata masa kirjinsa ka bashi ikon ganewa ka bashi ikon gyarawa da shi da sauran malamanmu duk inda yake kan daidai ya ubangiji muna roƙonka din yanda matsi ya kai din yadda tura ta kai din yadda aka je aka dawo Allah karka saya girgiza akan wannan daidai da yake kai ya Allah Allah karka saya girgiza akan wannan daidai da yake kai ya Allah da mu da shi ya Allah ka kashe mu akan da'awan tauhidi ka karbi rayuwar mu akan da'awan salafus salih ka karbi damuwar mu ka karbi rayuwar mu akan da'awar sunna su kuma masu bin wannan da'awar da bita da kulli ya ubangiji ba za mu iya da su ba kai ne mai iyawa da su Allah ka iya mana da su Allah ka iya mana da su masu ganewa a cikin su Allah ka ba su ikon ganewa waɗanda ba su da rabon ganewa Allah ka tsare al'umma daga sharrin su Allah ka tsare al'umma daga sharrin su Allah ka yi mana albarka Allah ka albarkaci rayuwar mu ka albarkaci ilimin mu ka albarkaci karatun mu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta wa malaman mu ka gafarta ma ƴan uwan mu musulmai da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa albarka a sana'o'in mu ka sa albarka a dukiyoyinmu ka sa albarka a kasuwancinmu ka sa albarka a nemanmu auratayyanmu ka yi musu albarka masu 'ya'ya ka yi ma 'ya'yansu albarka masu mata ka yi wa matansu albarka masu neman aure ka ba su abokan zama na gari cikin maza da mata masu tsoron Allah kai mana albarka ka albarkaci rayuwarmu wanda ka ba su aure ka ba su zuriya ta gari inda ake da cece kuce da tashin hankali tsakanin mata da miji Allah ka sulhunta su Allah ka sulhunta su abin da yake gabanmu na rantsar da sabbin shugabanni a wannan ƙasa tun daga matakin ƙasa jihohi ƙananan hukumomi muna roƙonka ya Allah ka sa a rantsar da su cikin alkhairi Allah ka sa a rantsar da su cikin alkhairi Allah ka kawo mana su cikin alkhairi kai musu jagoranci waɗanda za su tafi ya ubangiji muna roƙonka ya Allah da mu da su Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana inda suka yi kurakurai a cikin mulkin su Allah ka yafe musu Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu ka yafe musu ka gafarta musu inda muka musu kurakurai ya ubangiji mu ma muna roƙonka ka yafe mana Allah muna roƙonka ka yafe mana Allah ka yafe mana ka yafe mana ka yafe musu Allah ka yafe mana ka yafe musu inda suke da haƙƙi akan mu inda muke da haƙƙi akan su muna roƙonka Allah ka yafe musu inda suke da haƙƙi akan mu ba mu sauke ba Allah ka yafe mana domin kar mu ɗauka cewa kawai wani yana jiran kawai su sauka aje lahira ya kwashi haƙƙoƙinsa akan su ba tare da ya san cewa su ma suna da haƙƙi akan sa ba to muna roƙonka ya Allah wasu bakunan mu sun zauɗe sun kauce daga kan hanya wajen gulmace-gulmacensu da zage-zagensu da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza Allah ka ba su ikon yafe mana Allah ka ba su ikon yafe mana don in su ba su yafe ba Allah ba ya to haƙin su aka taba muna roƙonka ya Allah ka ba su ikon su yafe mana kamar yadda mu ma muke roƙonka Allah ka ba mu ikon mu yafe musu Allah ka yafe mana ka yafe musu baki daya wayannan da za su zo sababbi su kuma Allah ka kawo su cikin alkhairi Allah ka sa mu ce gwanda su akan na baya Allah ka sa mu ce gwanda su akan na baya Allah ka sa mu ce gwanda su akan na baya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi lafiya lafiya alhamdulillah